الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin ya albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar wai mutumin da ya yi sallah ba tare da ya tada ikama sallah ce ingantatta domin ita ikama zaune take da gindin kanta tana gabatar wato sallah ita kwa sallah farkonta ta kabiratul ihram karshen ta sallama na'am duk mutumin da ya yi sake ko kuma mu ce ya shagala shine ko kuma ya bacci ya ɗauke shi shine ma'ana ya manta bai yi shafa'i da wuturi har alfijir ya keto da wannan yakan iya yin shi bayan ketowar alfijir kuma yakan iya rama shi bayan sallar asuba amma duk mutumin da da ganganci ya bar shafa'i da wuturi yana tuni ba wata mantuwa ba wani bacci ya ɗauke shi to wannan in har alfijir ya riga ya keto ba maganar ya rama lokacinsa ya riga ya tafi to azumin tsahi bai da asali a cikin addini ko ka ce azumin tsahi ko ka ce azumin watan rajab da sunan azumtar watan rajab wannan bai da asali babu daidai da hadisi daya wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka zuwa da najasa sai ya mace da da najasa a cikin ta yi salloli kamar sallah halittar wai misali mutum ya yi sallah da najasa a jikin tufafinsa sai bayan gama sallah ya tuna cewa tufafin nan nashi yana da najasa ba maganar sake sallah amma wanke wannan najasa kuma ya zama wajibi a kansa domin abin da zai fuskanta gaba amma ya ta sake sallah ba maganar a sake wasu malamai suna cewa inda sauran lokaci ana iya sakewa sakewar amma a matsayin mustahabi ba a matsayin wajibi ba don haka dai sallah ce ingantacciya ba maganar sakewa na'am kamar eh wato su naman ruwa dabobi waɗanda suke na ruwa gaba ɗayan su halaka sawa'an da rai ka kamo ko kuma a mace kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da aka masa tambaya dangane da ruwan teku maza Allah sai yake cewa ake a lokacin da aka masa tambaya dangane da ruwan teku shin ana iya yin tsarki da shi domin ɗanɗanansa ya canza shi ruwan teku man dagare shi maza Allah sai yake cewa huwa ƙahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu shi ruwan teku maza Allah ya ce mai tsarki ne a karan kansa kuma mai tsarkakewa ne sannan kuma mu shekin shi maza Allah ya ce halaka wannan nassi ne a bayyana wanda yake tabbatar da musaikin teku koma menene dabba dai wadda take rayuwa a cikin ruwa shine malamai suka ce ko da akan sifar alade take in dai daba ce ta ruwa to wannan halakci ce in ka kamo ta da rai kenan ka yanka in kuma mushe kinta ne ka samu to wannan kuma halaka ne tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa dabbar da tana iya rayuwa a cikin sarari kuma tana iya rayuwa a teku wannan ita in ka samu mushe kinta ba za ka ci ba shine suka ce sai galibi dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to ita ce wannan in ka samu musaginta na halatta ka ci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hiba mun tsaya karshen babi na 22 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kyautar mutum ɗaya ga jama'a misali mutum ɗaya ne ya ɗau wani abu ya yi kyauta da shi ga jama'a menene hukuncin wannan kyauta hukuncin ta halak ne kamar yadda bayani ya gabata malin ya zo da asar na asma diyar abubakar allah ya kara mata yadda dangane da kyautar da tama wato wasu ‘ya'yan ‘yan uwanta shine alƙasim ibn muhammad da shi da ibn abi atik aisha wannan asma'u ta musu kyautar abinda ta gada wato daga cikin abinda aisha ta bari allah ya ƙara mata yadda ita asma'u ta gaji wata gona wadda take wani dawa daga cikin dazukan madina wanda ake kiran shi gaba wanda wannan gona da asma'u ta gada mu'awiya allah ikara masa yadda ya saye ta dirhami dubu dari asma'u bata sayar masa ba to sai ta ɗau wannan gona ta yi kyauta ga 'ya'yan 'yan uwanta kaga a nan kyauta ce ta yi ga jama'a ma'ana mutum biyu ne take bance su da wannan kyauta wannan dalili ne ke na wanda yake nuna mutum ɗaya kan yi kyauta ga jama'a ba dole ba ne ba sai mutum ɗaya kuma kamar yadda malam ya zo da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an zo masa da abin sha a cikin wata gidauniya fashar riba manzan Allah ya kafa kai ya sha lokacin da ya gama sha a damarsa akwai wani yaro a hagunkinsa kuma akwai dattawa manzon Allah sai ya faɗa ga yaron ya ce in abin tali a aƙaitu ha'ula ce yaro in har ka bani izini ya ce zan maika ma waɗannan jama'a zan ba waɗannan jama'a me yasa saboda a duk lokacin da mutum ya sha abin sha ya raga to wanda yake damarsa shi yake da haƙƙin a bashi ko ma wane ne a hagunkin komin darajarsa shi na dama shi za a ba idan ana so a ba na hagunkin sai an nemi izinin shi na damar in ya ba da izinin a ba da to za a ba da in bai ba da izini ba kuma dole za a ba shi kamar yadda a wannan hadisi dattawa ne a hagunkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yaro karami a damarsa da ya gama sha shine sai yake tambayar yaron a ta'azanu in azinta li a aƙaitu haƙula ba za Allah ya ce in har ka bani izini ya ce sai na ba waɗannan dattawan faƙala sai yaron ya ce ma kuntu li uthira bi nasibi minka ya rasulallahi ahada ya ce ya manzan Allah ai ba zai yiwu ba in fifita wani wato game da rabona wanda na samu daga gunka ya manzan Allah sai dai in na raga sannan shi ma ya sha fatallahu fi yadihi kai tsaye manzon Allah sai ya aza masa gidauniyar a hannun shi saboda yaro bai yarda ba haƙƙin shi ne kuma dole a bashi a shahida a nan inda shi yaron ya ba da izini kaga kyauta ce manzon Allah zai yi wato ga jama'a don haka wannan yana nuna mana halaccin kenan mutum ya ɗau abu ya yi kyauta da shi ga jama'a ita kyauta ba ta keɓanta ba ga mutum ɗaya a'a kana iya ɗaukan abu ko mun kankanta shi ka ba jama'a ku je ku raba za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر وابن كدام عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن محارب أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بئت من النبي صلى الله عليه وسلم بئيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن قال شعبة أراه فوزن لي فأرجع فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني أنا أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله في يده قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة أنه قال سميت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kyautar da wato mutum ya karba a hannunsa wa gairil maqbuba wato da yin kyauta da abin da bai rigai ba wato ya shigo hannunsa ma'ana abu ne naka ka rigai ka karba ya shigo hannunka menene hukuncin yin kyauta da wannan abu kuma menene hukuncin yin kyautar da abun da ka san naka ne amma bai riga bai shigo hannunka baka riga ba ka karba ka ce ka yi kyauta da abu shin menene hukuncin wannan kyauta na halatta ko ba ta halatta shine sai ya ce wal maksuma da yin kyauta da abin da aka raba kasan kasanka kasan iya rabanka wa gairin maksuma da abin da ba a raba ba naku ne kana iya yin kyauta da naka kafin a raba ka san menene iya kasanka shine kenan anan malam yayi babi kenan baban gaba biyu gare shi gaba ta farko hukuncin yin kyauta da abin da mutum ya riga ya karba nashi da kuma abin da bai riga bai karba abin da bai shigo hannu ba gaba ta biyu abin da aka riga aka raba kasan menene kasanka yin kyauta da shi ko kuma abin da ka san kana da rabo a cikin shi amma ba a riga ba aka raba kasan menene naka shin kana iya yin kyauta da shi shine malam ke faɗa wa qad wahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu lihawazina ma ganimu minhum wa huwa ghairu maqsum malam yace tabbas wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato sun yi kyauta ga kabila ta hawazin abinda suka ribace na ganima minhum daga guns wa huwa ghairu maqsum halin ba a raba ba ganima ce ta yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ribato daga kabilar da ake kiransu banu hawazi to kafin a raba wannan ganima ta yaƙi kowa ya san kasansa su waɗanda aka ribato ganimar suka zo suka nemi alfarma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a dawo musu da kayansu manzon Allah ya nemi izinin sahabbansa duk waɗanda suke da haƙƙi a cikin wannan ganima gaba ɗaya suka ce sun yi kyauta da wannan abin da suka ribato kafin a raba kowa ya san kasan shi kowa ya kyauta da abin da yake nashi kaga wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin mutum ya yi kyauta da abin da ya san nashi ne kafin a raba a bashi kasan shi misali kai da abokinka aka muku kyautar wani abu ko kuka samu wani abu to kana iya cewa na baka rabona tun kafin a raba ka san menene iya rabanka ka bashi ko ka ba wani didde ne ko ka ce wane abunmu da wani wanda muke tarayya da wani na baka rabona kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kafin a raba wannan ganima gaba ɗayansu suka ce sun yi kyauta da abin da yake nasu kenan ga wannan kabila hawaze sannan malam ya zo da hadisin jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fil masjid na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana cikin masallaci kafin ya isa gida kenan bayan an dawo daga bulaguro wanda ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa ko mu ce abin da ya sunanta mana in ya dawo daga bulaguro manzon Allah yakan fara da masallaci ya nafila raka'a biyu don haka aka sunanta ma matafiyi idan ya dawo daga bulaguro masallacin da yake kusa da shi sai ya shiga ya nafila raka'a biyu in ya so sai ya isa gida to a lokacin da aka dawo daga bulaguron manzon Allah yana cikin masallacinsa kafin ya isa gida jabir Allah ya kara masa yadda ya ce sai na zo masa faƙabani wa zadani manzon Allah ya biya ni kuɗi na na raƙumin da na saida masa kuma ya naɗa min akan iya abin da muka yi saboda ana cikin tafiya ne aka yi cinikin jabir ya yi sharaɗin cewa ba zai danka wannan raƙumi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai in an iso gida Madina ana isowa gida Madina Jabir Allah ikara masa yadda ya janyo raƙumi ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure a lokacin nan manzon Allah yana cikin masallaci ya je ya faɗa masa ya ce ya kawo manzon Allah ya yi umarnin cewa a je a auna masa kuɗinsa a biya shi aka biya shi kuma sannan aka ƙara masa ya kama hanya zai tafi gida manzan Allah ya ce aje a kirawo shi abu bayansa aka tarar da jabir aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka dawo jabir ya ce iya abin da na kyautata zato na ce yanzu fa manzan Allah zai dawo min da raƙumina yanzu fa yana iya cewa fa raƙumin ma ya dawo min da shi yana zuwa kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabir ya ce kana ganin na latsa ka ne kawai don na karbe maka rakumi jabir ya ce a ya rasulallah maza Allah ya ce karɓi kuɗin kuma karɓi rakumin ka gaba ɗaya an baka to shine a nan malam ya takaita hadisin shine yake cewa jabir Allah ikara masa yadda ya ce na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana cikin masallacinsa faƙabani manzon Allah ya biya ni kuɗi na na raƙumin da na sayar masa waza da ni kuma ya daɗa mu shi ne malam ya zo da wato ya koma zauwa da hadisin kenan a takaice a nan abinda muke so mu gani kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya rike wannan raƙumi a lokacin nan maza Allah ya ba jabir kyautar wannan raƙumi kenan kaga wannan halaccin kenan kyautar abin da baka riga ka karɓa ya shiga hannunka kana iya yin kyauta da shi shi ne malam ya zo da wato hanya ta daban ta riwayar hadisin na muhammad ibn bashar daga gundar daga shu'uba daga muharib ke faɗa cewa naji jabir ibn abdullah Allah ya ƙara musu yadda na faɗa biditu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba'iran fi safar yake cewa na sayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani raƙumi nawa fi safarin a cikin wani bulaguro na sayar masa raƙumi muka yi ciniki na saida masa falamma atainal madina lokacin da muka iso birnin madina ƙala jabir ya ce iri wato ƙala jabir yake faɗa bazan allah sai ya ce da ni itil masjida wato je ka masallaci fa salli raka'a ta ni isalla raka'a biyu nan umarni ne mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jabir cewa ya zo masallaci ya yi raka'a biyu suna ce ta matafiyi kenan idan ya dawo shine sai ya ce fa wazana manzon Allah sai ya auna min iya kuɗi na da na saida masa raƙuma shoba ke faɗa cewa urahu ina kyautata satan iya abin da ya faɗa min abin da yake cikin riwayar kenan shine ya ce urahu ina zatansa iya abin da ya faɗa fa wazana li manzon Allah ya sa aka auna mun fa arjaha kuma aka cika mun ma'auni ma'ana sai da aka cika masa sosai shine ya ce fama zalamin ha shekun ya ce wani abu na wannan kudi bai gushe ba ina murmura ya ce hatta asaba ha ahalus sham yau harra wato har sai da aka kai lokacin da wato wata rana ta wani yaƙi da ake kiran shi kenan yawmul harra ya ce mutanen shafai da suka samu wani abu daga cikin wannan kudade kenan a nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya shi iya abin da yake haƙƙinsa abin da ya daɗa masa abu ne wanda yake mai yawa bayan an auna mishi iya abin da yake haƙƙin shi manzon Allah ya sa aka ƙara masa shine anan yace fa arji halima ana ya cika mun zakka kenan shine karin da aka masa sannan hadisi na hudu a baban wato hadisin sahad ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabi wato an zo masa wato da wani abin sha a cikin gidauniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha wa an yaminihi gulamu wa an yasarihi ashiya a damarsa wato akwai wani yaro karami shine abdullahi dan abbas a hagunkinsa kuma akwai dattawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sha faqala lil gulam sai ya faɗa ga yaron yace da shi a ta'azanu li an uqiya haula manzon Allah yace yaro ko zaka bani izinin na ba waɗannan dattawa faƙalar gulam yaron sai ya ce la wallahi ya ce a'a rantsuwa nake da ubangiji na la usiru bi nasibi minka ahadan ya ce ya manzon Allah ba zan fifita wani wato game da rabona daga gunka ma'ana duk abin da na samu na rabo daga gunka to ba zan fifita wani in ba wani sai dai in na amfana da shi na raga sannan in ba wani domin abin da ya fito daga hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abu ne ma'abucin albarka don haka ya nuna cewa shi ba zai yadda ba a ce sai dattawan sun sha sun raga sannan su bashi gara a ce kai tsaye wannan albarka ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta fara biyowa kansa kafin ta je kan wani shi ne ya ce la'usiru bi nasibi minka ahadan ya ce ba zan fifita wani wato game da rabona naka ma'ana abin da na samu daga gunka fatallahu fi yadi maza Allah sai ya aza masa gidauniyar a hannunsa a shahida a nan wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nemi yaron ya bashi izini ya yi kyauta da wannan abin da ya rage kenan na abin sha wato ga waɗannan jama'a kaga wannan yana nuna mana wato halaccin yin kyauta da abin da bai zo hannunka ba inda a ce yaron ya ce ya ba da izini kaga anan tun kafin abin ya zo hannun shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama zai mika ma waɗannan inda a ce ya ba shi izini tunda a nan a lokacin da manzon Allah ya nemi izinin yaron gidauniyar tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'azanu li an uqiya haula ya ce yaro zaka bani izinin in ba waɗannan inda ya ce eh ba laifi to ai ba sai an meka masa ba kai tsaye manzon Allah zai meka ma wannan dattawa kaga yayi kyauta da abin da bai zo hannun shi ba wannan yana nuna halaccin in dai ka san abu cewa naka ne an baka naka ne to ko da bai zo hannunka ba ba laifi kana iya yin kyauta da shi tare da cewa wasu malamai su sun tafi akan cewa baya halatta mutum ya yi kyauta da abu sai ya karba abin sai abu ya zo hannunka sannan za ka iya yin kyauta da shi in kai kyauta da abu in bai zo hannunka ba kyauta ba ta inganta ba abu amma dai shi dai sharaɗi kamar yanda shi akwai alƙabdul haƙiƙi akwai alƙabdul takdiri kenan malamai sun tafi a nan da ban makawa sharaɗi ne a samu alƙabdu takdiri kamar misali an yi kyauta da abu ka tabbata cewa naka ne an baka to ko da bai zo hannunka ba kana iya yin kyauta da shi in dai ka tabbata abu naka ne kuma kamar yadda ya gabata sawa an an raba abu ko ba a raba ba kana iya yin kyauta da kasanka sannan hadisi na biyar a baban hadisin abu huraira allah ikara masa yadda ke faɗa kana li rajulin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daini wato wani mutum na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi wannan mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa a biya shi bashinsa amma me za a yi sai ya muna na ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kausasa halin shi ya yi magana mara kyau fahamma bihi ashabu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi niyyar su kai masa ɗauki su ladabtar da shi saboda ya kausasa harshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi maganar da bata dace ba a ce yayi da suka yi himma su kai masa ɗauki su ladabtar da shi faqala sai manzon Allah ya ce da uhu ku rabu da shi ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala manzon Allah ya ce mai haƙƙi shi yake da ta cewa an gane ku dama ya samu kenan shine ya ce fa inna li sahibil haqqi maqala manzon Allah ya ce mai haƙƙi shi yake da ta cewa wa qala sai manzon Allah ya ce da sahabbansa ishtaru lahu sinnan fa a'quha iyyahu ku je ku sayi raƙumi wanda yake da shekaru daidai nashi wanda muka ramta maza Allah ya ce fa'aduha iya ku bashi shi wannan bashi raƙumi ne maza Allah ya ɗauka a gunsa kuma shi ko yana daga cikin in za ka ɗau bashin dabba a tabbata dabba ya shekara na wuce an gane ko shi ne maza Allah ya ce ku je ku sayi raƙumi wanda yake daidai da shekarun nashi ku bashi waɗannan sahabbai da manzon Allah ya umarce su da haka suka je suka bincika suka bincika a kasuwa ba su samu barakuni wanda yake daidai da shekarun nashi suka dawo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna la najidu sinnan illa sinnan hiya afdalu min sinni suka ce ya rasulullahi ba mu samu barakuni wanda yake da shekaru daidai nashi sai dai shekarun da sun fi nashi yara kuma da suka samu ya fi nashi to yaya za a yi ƙada sai manzo Allah ya ce fashta ruha ku je ku saya fa a tsuha iyahu ku bashi sama da nashi ku je ku sayi wanda ya fi nashin ku bashi sai ce fa inna min khairikum ahsanakum qada'an manzo Allah ya ce domin wato mafi kyawun a wajen biyan bashi manzo Allah ya ce yana daga cikin fiyayyunku ma'ana fiyayyanku wanda yake mafi kyawu a wajen biyan bashi shine yace fa inna min khairikum yana daga cikin fiyayyanku ahsanakum qaba'an mafi kyawun ku a wajen biyan bashi wanda in ya ramci abin ka in zai biya ka sai ya biya ka sama da abin da ya amsa wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata dalili ne wanda yake nuna halaccin in karamci abu in za ka maida ka maida sama da abin da karamta an gane ko wanda a iya niyyarka da radin kanka kai ne kai niyyar kyautatawa misali karanci jika goma a gun mutum da ka tashi mayarwa ka maida masa jika goma sha biyar misali to yin haka halak ne amma abin da muke so mu sani kar ya kasance wato sharaɗi ne kuma kar ya kasance ɗabi'a ce da al'ada ta mutane sun maida abin kawai duk wanda ya rauce in zai maida sai ya maida sama da wani wannan kwata-kwata baya halatta in shi wanda za a ramta abunsa ya yi sharaɗin sai in a maida mashi sama da abin da aka amsa to wannan kuma ya zama riba haramu ko kuma ya kasance mutane sun maida abun ɗabi'arsu da al'ada duk wanda ya ramce in zai maida to dole ya maida sama da abin da ya ramta to wannan kwata-kwata kuma ya zama haramu amma in kai ne kai niyya ka maida masa sama da abin da karanta to wannan kuma ya halatta wannan kyautatawa ce kamar yadda a nan raƙumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ramta kuma ga iya shekarun raƙumi da aka bincika a saya a mai da daidai iya abin da aka ramta to ba a samu ba sai sama da shi manzon Allah sai ce ku saya ku bashi sai ce fa inna min khairikum lalle yana daga cikin fiyayyunku a hasanakum qaba'an mafi kyawun ku a wajen biyan bashi a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin yin kyauta da abin da bai riga ba ya zo hannunka abu wanda yake naka ko da bai shiga hannunka ba kana iya yin kyauta da shi kaga a nan kasancewar ba za Allah ya yi umarnin aje a sayi rakumi sama da nashi a bashi kafin rakumin ya zo hannun shi maza Allah ya ce a bashi kaga tuntuni ya yi kyauta da abu nashi kafin abin ya shigo hannunsa babun idza wahaba jama'atul liqawm قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن أروى وابن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم مئيما ترون وأحب, وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت وقد وقد كنت استعنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نؤديه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجئوا فارجئوا حتى يرفع إلينا أرفاؤكم أمركم فرجع, فرجع الناس فكلمهم أرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم, طي أنهم طيبوا وأذنوا وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan jama'a suka yi kyautar wani abu ga jama'a menene hukuncin wannan kyauta ya halatta kamar yadda mutum ɗaya yana iya ɗaukan abu ya yi kyauta da shi ga jama'a to haka jama'a takan iya yin kyauta ga mutum ɗaya ko kuma jama'a ta yi kyautar wani abu ga jama'a shine kamar yadda anan malam yayi babi kenan anan idza wahaba jama'atu liqaumin wato idan jama'a suka yi kyauta da wani abu liqaumin ga wasu jama'a menene hukuncin wannan kyauta shine anan malam ya zo da hadisin urwa ibnu zubair Allah ya ji kansa ke faɗa cewa lalle Marwan ibn al-Hakam da shi da almisuwar ibn Makrama sun ba shi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da wato baƙi na ƙabilar Hawazi suka zo masa ma'ana tawagarsu musulmina halin suna masu miƙa wuya da ji da bi ga Allah da manzansa. fasa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo musu da dukiyoyinsu da aka wawushe wa sabiyahum wato da ribatattun bayansu ma'ana matansu da 'ya'yansu faƙala lahum wato manzon Allah ya ce da su ma'iman tarau kuna ganin waɗanda suke tare da ni fa na talakawa an samu wannan ganima kuma mabukata ne kuna ganin waɗanda suke tare da ni fa kenan tun a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu hannunka mai sanda wa ahabbul hadisi ilayya asdaquhu manzon Allah ya ce mafi gaskiyar zance a guna wato mafi gaskiyar shi ma'ana wa ahabbul hadis mafi soyuwar zance a guna yace asdaquhu mafi gaskiyar shi a takaice ma'ana zance na gaskiya shi na so duk abin da za a faɗa a faɗi gaskiya shine yace wa ahabbul hadisi ilayya asdaquhu manzon Allah ya ce mafi soyuwar zance a guna ya ce a sudakuhu mafi gaskiyarsa wannan shimfiɗa ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake musu domin abin da zai biyo baya na bayanin da zai musu manzan Allah ya ce faktaru ihidar ta'ifatai ya ce ku zaɓi ɗayan wato abubuwan nan guda biyu in masabiya ko ku zaɓi ribatattun bayanku a dawo muku da su ma'ana matanku da 'ya'yanku wa immal mala ko kuma ku zaɓi dukiyarku ɗaya daga cikin biyu dai ku zaɓi ɗaya amma maganar a dawo muku da su gaba ɗaya bata taso ba kuna ganin waɗanda suke tare da ni na talakawa ku dai zaɓi ɗaya daga ciki shi ne maza Allah ya ce wa ƙado kun tusta a ya ce tabbas ya ce na saurara mu maza Allah ya saurara musu kwana kusan wato goma sha wani abu kamar yadda ya ce a nan wa kanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam in tabarahum bid'a ashara laila asharata laila maza Allah ya saurara masu kabila ta hawazin wato kwana goma sha wani abu hina kafa da mina ta'if lokacin da ya dawo daga ta'if maza Allah ya kiraye su su zo su ba da kai su musulunta sai da ya saurara musu kwana sha wani abu ba su zo ba har aka kai musu ɗauki aka mamaye su aka ribace matansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo an ribato wannan ganima ta yaƙi kafin a raba manyansu suka biyo baya suka zo suka nemi alfarma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna sun musulunta kuma suna buƙatar a dawo musu da abin da aka ribace nasu na matansu da 'ya'yansu sannan kuma da dukiyarsu shine yace falamma ta bayyana lahum lokacin da ya bayyana gare su suka gane suka tabbatar da cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gairu raddin ilaihim illa ihda qa'ifatai ba mai dawo musu da abin da suka nema gaba ɗaya sai dai ɗaya daga cikin biyu suka tabbatar da cewa gaba ɗaya dai ba za a dawo musu ba sai dai ɗaya daga cikin biyu ƙalu sai suka faɗa masa inna fa inna na taru sabiyana suka ce ya rasulallahi mun zaɓi ribatattun bayanmu ma'ana matanmu da 'ya'yanmu a dawo mana da su faƙama fil musulmina a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin jama'a ta sahabbai ba asna alallahi bi ma huwa ahadu ya kyautata yabo ga ubangijinsa game da yaban da ya cancanta a yabe shi wanda ladabi daga cikin ladabi wato na huduba kenan in za ka yi wata gabatarwa kenan farko ka yi yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sun maƙada sannan manzan Allah sai ce amma ba'adu ya ce bayan abin da ya gabata na kyautata yabo ga ubangiji na fa inna ikhwanakum haula ija'una ta'ibi ya ku jama'a maza Allah ya ce kusan da cewa lalle ɗan uwanku waɗannan wato sun zo mana ta'ibi na wato halin suna masu komawa zuwa ga ubangijinsu ma'ana sun tuba sun daina kafirci sun musulunta don haka tuntuni a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa sun zama yan uwa fa inna ikhwanakum lalle yan uwanku domin sun riga sun musulunta yace fa inna ikhwanakum haula ija'una ta'ibina yace lalle yan uwanku waɗannan wato sun zo mana ta'ibina suna masu tuba zuwa ga Allah ma'ana sun musulunta wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahum maza Allah ya ce ni ina ganin abin da ya dace shine wato dawo musu da ribatattun bayansu an gane ko shi iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani kenan a cikin ra'ayinsa da tunaninsa abin da ya dace wato shine a dawo musu da ribatattun bayansu sai ya ce faman ahabba minku an yi ɗayi ba zalika falyafa'al duk wanda yake duk wanda ya so daga cikin ku da zai iya yafe musu manzon Allah ya ce falyafa'al ya yafe musu duk wanda yaga zai iya yafewa kamar yadda ni ma na yafe musu manzon Allah ya ce to ya yafe فقال الناس طيبنا يا رسول الله له jama'a sai gaba ɗaya sai suka ce ya manzan Allah mun yafe musu mun yafe musu a maida musu kayansu faƙada lahum wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su inna la nadari man azina minkum fihi mimman lam ya'zan manzan Allah ya ce a ya ce ai mu ba mu gane ba wane ne ya ba da izini daga cikinku cewa ya yafe game da wanda bai ba da izini ba a haka kawai a taron jama'a ba za mu iya ganewa kowa ya ce mun yafe mun yafe za Allah ya ce a ya ce ai ba za mu iya sanin wanda ya ba da izini cewa ya yafe a dawo musu game da wanda shi bai yafe ba sai ya ce farji'u maza Allah ya ce ku koma hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum maza Allah ya ce har a kai lokacin da manyan wato za su ɗaukaka lamarin ku zuwa gare ma'ana kowa ya koma kowace jama'a ku koma ku yi shawara da manyan ku abinda kuka dandance na al'amari ku sanar da manyan ku manyan ku su zo su faɗa mana kenan kowa ya je ya tara jama'a su yi shawarce su a san su wane ne suka yafe su wane ne ba su yafe ba waɗanda suka ba da izini suka yafe kenan su sanar da babban su in yaso shi ko ya zo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa jama'ar shi sun yafe shine yace faraja annasu jama'a sai suka koma fa kallamahum urafa'uhum wato manyan su suka zo suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai jama'ar su sun yafe tare da cewa a wata nusuka iya abin da yake ciki da ya ce faƙala lahum inna la nadari man azina minkum fihi mimman lam ya'zan sai ya ce farji'u hatta yarfa'a ilaina urafa'uhum thumma raja'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbaruhu annahum tayyabu wa adinu to anan kasancewar akwai jumla wadda ta saraya kenan da ya ce farji'u hatta ya rafa'a ilaina kenan ƙurafa ukun amraku farji ku koma hatta ya rafa'a ilaina ƙurafa ukun amraku kenan ku koma har a kai lokacin da manyanku wato za su ɗaukaka lamarinku zuwa gare mu lafazin ƙurafa jam'i ne na arif arif kenan wanda aka zaɓe shi shine a matsayin kenan shugaba a cikin jama'a wanda zai shawarci jama'arsa abinda suka sanar da shi kenan shine kuma zai je wato yayi magana da niyyarsu shine sai ya ce kenan faraja annasu jama'a suka koma suka tattauna tsakaninsu fakallamahum urafa'uhum manyan su suka zo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jama'ar su wato sun yafe shine yace ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka bashi labarin annahum tayyib cewa wato sun yafi wa abinu wato sun ba da izini a dawo musu da dukiyarsu lafazin tsayyabu ai tsayyabu an fusahun shine sun daɗaɗa ransu sun daɗaɗa zuciya daɗaɗa zuciya shine ka ce ka yafe kenan a takaice a hausa kamar in ka ce tsayyabtu laka ma'ana na yafe maka ma'ana na daɗaɗa zuciya ta kenan na yadda na bar ma shi ne sai ya ce wa hagan lazi balagana min sabi hawazin ya ce wannan shine iya abin da ya cin mana wato na labarin suri batattun bayi na hawazi kamar yadda malam ya faɗa ya ce ha za a kiro ƙaunin zuhuri wannan shine karshen faɗar al'imamu zuhuri kenan a riwaya hadisin da ya rawaito shine ya ce ya anifa hazan lazi balagana a daidai inda ya ce kenan wannan shine iya abin da ya cin mana a takaice a nan abin da muke so mu gane jama'a ce suka yi kyauta ga wasu jama'a ina wannan malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin jama'a su ɗau abu su yi kyauta da shi ga jama'a kamar yadda mutum ɗaya yana iya yin kyauta ga jama'a kuma jama'a tana iya yin kyauta ga mutum ɗaya kuma jama'a ita ma tana iya yin kyauta ga jama'a tunda a nan shi da sahabbansa ne gaba ɗaya suka ce sun yafe ma wato su waɗannan ƙabila ta hawazin ma'ana iya abin da aka ribato na ganimar yaƙi kenan na wannan dukiya suka ce sun ba su kyauta kenan nan jama'a ce ta yi kyauta ga jama'a babu man uhudiya lahu hadiyya wa inda hu julasa'uhu fa huwa ahaq wa yudhkaru an ibn abbas radiyallahu anhuma anna julasa'ahu shuraka'u wa lam yasih قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له فقال إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن عمرو هو ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر لأمر صعب فكان يتقدم على فكان فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئني فقال عمر رضي الله عنه هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da aka masa wata kyauta wa inda huju la sabu agunsa akwai abokan zamansa a lokacin da aka mishi kyauta akwai wasu jama'a suna zaune tare da shi malam ya ce fahuwa a haƙƙu a wata nuska akwai daɗin lafazin fahuwa a haƙƙu biha shi wanda aka ma kyautar wato shi ya fi cancanta game da wannan kyautar ma'ana shi yake da haƙƙi game da abin da aka masa kyauta kenan waɗannan abokan zama ba su da haƙƙi a cikin wannan kyauta in ya ba su wani abu daga cikin abin da aka ba shi kyauta ya kyautata in bai ba su ba kuma ba laifi bai yi shi ne ce fahuwa a haƙƙu biya ma'ana shi wanda aka ma kyautar shi ya fi cancanta game da wannan kyautar kenan abokan zama ba su da wani haƙƙi a cikin wannan kyautar shine sai ya ce wa yuzkaru an ibn abbas wato ana ambata wani hadisi da aka rawaito daga ibn abbas shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa hadisin an rawaito shi kenan marfu'an wa mawqufan cewa faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an rawaito faɗa ce ta Abdullahi dan Abbas shine anna julasa abu cewa shi wanda aka ma kyautar lalle abokan zamansa shuraka uku abokan tarayya shi ne a cikin wannan abin da aka yi mishi kyauta malam ya ce walam yasih ya ce wannan hadisi bai tabbata ba bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa in kana zaune da jama'a in aka maka kyauta to har su aka ma to wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wanda aka keɓanta da wannan kyauta tashi ce shi yake da haƙƙi in ya ga dama ya ɗau wani abu ya basu in bai basu ba kuma ba laifi ba shine anan malam sai ya zo da dalilin da ke tabbatar dalilan da suke tabbatar da cewa shi ya fi cancanta game da wannan kyauta farko ya zo da hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu akhadha sinnan wato mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ramci wani raƙumi wanda yake da wasu shekaru sanannu faja a sahibuhu ya taƙa ba mai raƙumin wani lokaci ya zo ya nemi cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya biya shi bashinsa faƙalu lahu sahabbai sai suka faɗa ga shi wannan wanda ya nemi a biya shi bashinsa ma'ana abin da yi na munana ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ya kausasa harshe kamar yadda ya gabata cewa ya fahamma bihi ashabu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi niyyar kai masa ɗauki su ladabtar da shi shine anan ya ce faƙalu lahu suka maganta masa cewa abin da ya bai daidai ba faƙada sai manzan Allah ya ce ku kyale shi kamar yadda ya gabata ya ce da uhu ku rabu da shi inna li sahibil haqqi maqala manzan Allah ya ce mai haƙƙi shi yake da ta cewa dan yana bin mu ne ya samu damar ya faɗa mana kenan ya kausasa mana halshi kuma qabahu afdal min sinni manzan Allah sannan ya biya shi sama da shekarun raƙumin shi da ya ramta kamar yadda ya gabata ke na mazan Allah ya ce ku je ku sayi raƙumi daidai da shekarun nashi ku bashi suka je suka bincika ba su samu ba wanda yake da shekaru iya nashi sai sama da nashi mazan Allah ya ce ku je ku sayi sama da nashin ku bashi sai ya ce a fubaru kuma a hasanu kuma ƙaba'an fiyayyanku wanda ya fi kyautatawa a wajen biyan bashi wanda ya fi ku kyautatawa a wajen biyan bashi mazan Allah ya ce shine fiyayyanku yana daga cikin kyautatawa a wajen biyan bashi ka biya mutum sama da abin da ka karba a takaice a nan wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa idan aka ma mutum kyauta a gunsa akwai wasu jama'a to shi yake da haƙƙi game da wannan kyauta da aka masa kenan su ba abokan tarayya shi bane a ciki saboda a nan maza Allah da ya ce ku je ku sayi sama da nashi ku bashi kaga kyauta ce maza Allah ya masa kuma tare da cewa su waɗannan jama'a ba su da haƙƙi a cikin wannan iya a kyautar maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi yama don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da in mutum yana tare da jama'a aka masa kyauta kenan wannan kyauta ta keɓanta da shi shi yake da haƙƙi da ita shi wancan hadisi na ibnu abbas bai tabbata ba malam cewa yi walam yasir sannan hadisi na biyu a baban hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro wa kana ala bakri li umara sa'abi wato shi abdullahi dan umar yana kan wani dan taguwa mai wuya al'amari wanda shi dan taguwar wato na mahaifinsa ne umar lafazin sa'ab a nan kenan na'at ne na bakar kenan wa kana ala bakrin sa'abin li umar shi abdullahi yana kan wani raƙumi mai wuya al'amari wanda ba ya iya tuka shi kenan baya iya sarrafa shi wanda ɗan raƙumin wato na umar ne fakana ya taƙaddamun nabiya sallallahu alaihi wasallam shi wannan ɗan raƙumin wanda shi ibn umar yake kan shi bai ya iya rike shi sai ya zabura ana cikin tafiya sai ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya iya takura shi yanda zai rike shi ya zamanto shi ya biyo baya sai dai raƙumin ya zabura ya shiga gaba fa ya kula abuhu mahaifinsa umar na faɗa masa ya abdullah yana cewa ya kai abdullahi la ya taƙaddamu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ahadun kar wani fa ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana ladabin tafiya da manya in ana tafiya da manya kenan yara su biyo baya manya su shiga gaba babbai ya shiga gaba kenan yara su biyo baya kamar yadda a nan umar yake cewa la ya taƙaddamun nabiya sallallahu alaihi wasallama a hadu ya ce kar wani ya shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuskure ne haka to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ba zai kyale umar ba an gane ku da ba zai kyale umar ba da sai ya faɗa masa cewa a amma a nan ya yi maganar cewa kar wani ya shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai ce komai ba kenan ya tabbatar da wannan ladabi wajen tafiya kenan babba yake shiga gaba kenan manya su biyo baya yara su biyo baya kamar yadda anan yake tsawatar da ɗan shi kenan umar wannan abdullahi yake cewa shi in raƙumin nashi ya fi ƙarfinsa ya shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mahaifin nasa ya ce masa la ya takaddamun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a hadu kar wani fa ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bari manzon Allah ya wuce gaban ya so jama'a su biyo baya sai dai in shi babban ya ce ku wuce gaba ni na biyo baya kamar yadda ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'adarsa in ana cikin tafiya jama'a sukan yi gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya baya an gane ko yake biyowa baya kenan da sauran jama'a ba don komai ba saboda wanda ya kasa a taimaka masa in ana cikin bulaguro shi baya shiga gaba jama'a gaba ɗaya su biyo baya sai dai mafi yawan jama'a su yi gaba sannan kuma shi da wata 'yar jama'a sannan su biyo baya فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم sai ya faɗa ga Umar ya ce bi'ini ya ce ya umar sai damun raƙumin sai mun da raƙumin wanda kamar yadda ya gabata wannan gaba tana tabbatar mana da halaccin ka nemi cewa mutum ya sayar maka da kayan shi alhali bai tashi saidawa ba kaga abu abun mutum kana iya cewa na sai damun ba laifi ba ne kamar yadda umar a nan ai bai ɗaga raƙuminsa ya tallata da sunan cewa zai sai da amma kai sai manzo Allah ya ce masa bi inihi sai damar rakumin ya kai Umar faqala Umar Umar sai ya ce huwa laka ya rasulullahi na bar maka manzo Allah ya ce a ni dai sai damu fashtarahu manzo Allah ya sayi wannan rakumin da ya saya sun makada sannan sai ya faɗa ya ce huwa laka ya Abdullah ya ce ya Abdullahi na baka shi naka ne fasana abihi ma shi ita iyan da kake so da shi na baka shi a nan lokacin abinda muke tambaya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma ibn Umar kyautar wannan raƙumi shin akwai jama'a tare da shi akwai jama'a an gane ko amma kaga kuma kyautar ai ta keɓanta da ibn Umar kenan ba maganar cewa in aka ma mutum kyauta waɗanda suke tare da shi abokan tarayya ne game da wannan kyauta a hadisin bai tabbata ba iya abin da yake a shar'ance kenan shi wanda aka ma kyauta nashi ne shi yake da haƙƙi in ya ga dama ya ba su wani abu in bai ga dama ba kuma ba laifi bai don haka ya ce masa huwa laka ya abdullah fasna bihi ma shi ta ya ce naka ne na baka ya kai abdullahi iya abin da kake so da shi babun إذا وهب بئيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز وقال الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا أمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بإنيه فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya yi kyautar raƙumi ga wani wa huwa rakibuhu alhali shi wanda aka ma kyautar yana kan raƙumin malam ya ce fahuwa ja'iz ya ce wannan kyauta ta tabbata ba sai ka sauke shi daga kan raƙumin ka karɓa sannan kuma ka miƙa mishi a yana sama kana iya cewa ka bashi shine anan ya zo da ya koma tsawa da hadisin na ibnu umar allah ya ƙara musu yadda yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi safari ya ce wani lokaci mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro wa kuntu ala bakarin sa'ab ya ce na kasance akan wani raƙumi mai wuyan lamari faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama li umar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga umar ya ce masa bi'ini ya ce ya umar sayan mun da raƙuminka fabuta ahu manzon Allah ya sayi wannan raƙumi daga gun Umar faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah manzon Allah ya ce ya kai Abdullahi raƙumin naka ne ma'ana an baka shi yana kan raƙumin manzon Allah ya ce an baka shi kaga ba ya sauke shi ba ya karbi raƙumin sannan ya meka masa a yana kan raƙumin manzon Allah ya tabbatar masa cewa ya masa kyautar wannan raƙumin shine anan kenan malam yayi babi na musamman nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك